الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Yau Laraba 27 ga watan Zulhijja hijira tana da 1445 wanda ya dace da uku ga watan bakwai miladiya tana da 2024 za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin akrabul masalik. Fasulun riba wannan fasali zai karantar da mu hukuncin riba. Riba shi ne ainihin ciniki da Allah ya hana kawai a takaice ba? Riba shi ne abubuwan da yake shiga cikin ciniki wanda kuma yake zama ainihin haramun dole ne duk wanda zai kasuwanci ko zai canji ko zai sai da siyarwa da sauransu je zai yi harkoki na abin da ya shafi mu'amala na kuɗi to dole mutum ya kiyaye wannan riban a ciki saboda so da yawa shi yake rusa ainihin albarkan kasuwa mutum bai sani ba. kuma ribanin nan da muke gani za ka yi mamaki wani ya ɗauka kawai ka ba da bashi a ƙara ma shi ne riba ba shi kaɗai ne riba ba akwai ribar fadli akwai ribar nasa'i akwai abubuwa da yawa wanda ga shi zahiri mutane sun saki jiki kamar halal ne suna yi kuma riba ɗin ne tunda haramun ne bai halatta a yi ba to duk shi ne zai gaya mana dokokin abin da ya shafi wannan abubuwan dan mutum ya kiyaye saboda ya zauna lafiya tsakanin shi da Allah kuma tsakanin shi da abin da ya mallaka ma ya ci lafiya ya gama lafiya. Haruma fi ainin wa ta'amin riba fadlin wato riba kala biyu ne akwai riba fad akwai ribal fadli akwai riban nasa'i ribal fadli shine riba na ƙari ku yi canji da ƙari ko ka bada bashi a ƙara ma ko ya dai abin da ya shafi ƙarawa daga bangare ɗaya idan aka ce riban nasa'i kuma riba na jinkiri duk zamu ji ainihin yadda yake ya ce riba fadulin riba na fifiko ya haramta fi ainin wa ta'amin cikin farin kuɗi ain in aka ce ain asali shine gol da azurfa idan za a yi canji gol da gol ko za a yi canji azurfa da azurfa to dole an hana ribal faduli riban fifiko dole sai matsalan bimisilin daidai da daidai daidai da daidai nan in ma a irga in kaman ainihin kalban kuɗi ne ko in ma a auna idan dunkulen gol ne ko azurfa in ittihadal jinsu kaji ribal fadli din in ittihadal jinsu idan jinsi ya kadaita aka ce jinsin iri ɗaya ne kaga misali jinsin gold ai duk jinsi ɗaya ne jinsin azurfa jinsi ɗaya ne amma gold da azurfa jinsi ne daban-daban yawwa haka nan wajen abinci idan muka ce alkama jinsi ɗaya ne gero jinsi ɗaya ne dawa jinsi ɗaya ne amma kaga gero da alkama ai jinsi ne daban-daban to idan jinsin ya kadaita to an hana riba na fifiko kaga ba ruwanmu fa da nau'i jinsi muke magana dan wani lokaci jinsin zai zo ɗaya amma in nau'i ya canza a ganin ka sai kaga ai ya kamata ainihin wannan ya fi wannan saboda tsada yanzu misali kamar shinkafa Thailand din nan da shinkafar kwandiga din nan wanda ake kawo mai tsakuwa wanda da kira ake ci ai jinsi duk ɗaya ne saboda haka in dai za a yi canji dole sai masalan binisi ne ba ruwanmu da tsadan wannan da arhan wannan da kyan wannan da ainihin munin wannan wa ta'amu ribawiyun to wajen ain kawai ana lura da ainihin ittihadul jinsi ne kadaitan jinsi amma wajen abinci dole bayan jinsin ya kadaita sai ya zamo abincin ribawi ne dan abinci din akwai ribawi akwai gair ribawi abinci akwai wanda riba yake shiga cikin shi akwai wanda ba a riba a cikin shi ma'ana wanda ba a riba jinsi ɗin ma zai yi ka ba da yawa baka kaɗan yanzu misali kana da dankali irin wannan dankalin hausa ɗin kana da irin manya wanda ake so kana da buhu ɗaya wannan shi kuma ya ja ɗebo na shi ƙanana ne amma buhu uku zai iya baka buhu uku ka bashi buhu ɗaya saboda ba ribawi ba ne yawwa so sai abincin ya zamo ribawi sannan aka hana ainihin riba fadilin a ciki aha aka hana riba na fifiko a ciki wannan kenan kaga wajen ainihin sharaɗin ɗaya ne kawai ittihadul jins wajen abinci kuma bayan an samu kaɗaitakan jinsin sai abincin ya zamo irin wanda riba yake shiga ciki. Wa riba na sa'in sannan haruma ɗin can, wa haruma riba na sa'in kenan riba na jinkiri shi ma ya haramta. Riban jinkiri kam yake mutlaƙan sake ba ƙaidiwa ko jinsin ya saba ko jinsi ya kaɗaita ko abincin ribawi ne ko ba ribawi bane kaga anan ake faduwa a mafi yawan ainihin ciniki riban nasa'i din nan kana zuwa in dai canji za ku yi na abinci da abinci ko canji za ku yi na farin kuɗi da farin kuɗi to dole sai hannu da hannu ko da a ce kawo naka an jima ka zo karɓa ko kuma ga nan yaro mun yi waya zai kawo bai halatta ba dole sai hannu da hannu kuma sai ainihin ko abinci ko ainihin ainihin ne sai hannu da hannu fa yajuzu sarfu zahabin bi fiddati kaga kenan anan idan ka fahimci wannan karatun fa yajuzu sarfu zahabin bi fiddatin munajazatan kaga kenan ya halatta a canjin gold da azurfa munajazatan amma a gaggauce ma'ana hannu da hannu gold da azurfa tun da jinsi ya saba fifiko ba matsala bane amma dole sai hannu da hannu ka kawo gold ɗinka kana son ya canza ma da azurfa wannan tsakanin ku za ku yi ciniki dirhami nawa za ka bani a wannan ainihin gwal ɗin nawa ko a wannan dinarin na in kun sasanta ciniki ya zauna jinsi ya saba ba ruwanmu da yawan gwal ɗinka ko ƙarancin gwal ɗinka da yawan azurfan shi ko ƙarancin shi amma dole sai hannu da hannu ba zai yiwu ka karɓi nashi ka ce an jima ya zo ya karɓi naka ba shine munajazata eh shine mafi wahala la zahabun wa fiddatun ai yanzu ma duk bamu zo mafi wahalan ba sai mun zo babin abinci wannan gwal da azurfa yanzu muna ma amfani da shi sai an zo bangaren yadda muke amfanin yanzu misali kana da gero kana so ya canza ma da shinkafa kana kaiwa ya ce to ai mun sa yaro ya dauko har yanzu yaron bai zo a je geran aran ma an jima a zo karba an aikata ramu sai dai ka tafi da geranka canjin ma kulle canjin ma bai halatta ba ya ce ma an jima ka ka za mu canza ma a'a kawai yanzu shinkafan babu yaushe za ka an jima za a kawo an jima sai ka ɗauko ka zo ga shinkafan ga geran sannan a canza amma a samu jinkiri bai halatta ba.
Naira da dala za ka musalla.
E to naira da dala.
Ina da naira yanzu haka.
Eh.
Ina da naira a gida.
Eh.
Na- na- Zan karbi na fin baya amma na zan baki yanzu na fi kuma sai lokacin da To ai shi ne dai canjin ai. Shi ne canjin sai dai kawai kasancewan aini ɗin wasu malamai sun taƙaita shi a kan gol da azurfa kawai. Wannan fulus ɗin sun ce ba zai shiga ainu ba wasu suka ce a to yanzu ne ainu. Idan aka ce fulus ɗin nan ba ainu ba ne to ina ainu gol da azurfa. Saboda haka su suka wakilci wa can. Shi yasa za ga askari ma yana cewa wal mansus anna tafadul wan nasa ma a menene wan wan nasa'i a wal mansusu karahatu an nasa'i wal wal wa- wat tafaduli fil fulusi yace abin da aka kafa wa nafsi shine karhancin fifiko da jinkiri a cikin fulus wannan ainihin fulus na kuɗi yawwa akwai malaman da suka ce makaruhi ne tunda shi ba ainu bane amma dai abin da ya bi shi ne a kiyaye kawai eh saboda su ɗin a yanzu su suka wakilci wayancan nan la zabun wa fiddatun haka ne yace la zabun wa fiddatun baya halatta a yi cinikin gol da azurfa aw ahaduma wa ardun ko kuma ɗayan su ko gol ɗin ko azurfan wa ardun da wani kadara bi mislihi ma da kwatankwacin su wannan bai halatta ba yanzu misali ni na ɗauko gol ɗina da azurfa kai ma kana da gol da azurfa mu zo kawai mu canza ka bani naka in baka nawa sai mu ce akwai ainihin tuma na tafaduli a ciki tunda ai kaga in muna so mu yi kowanne mu ware gol ɗina a auna da gol ɗin kai ya zo daidai mu yi canji azurfa na a auna da naka in ya zo daidai a canza amma ba a auna kowanne ba kawai ni ina da azurfa kai kana da gol kawai in baka nawa ka bani naka bai halatta ba kuma ko an auna ma a haɗa canjin bai halatta ba sai dai a ware kowanne ko kuma gol da kadara ko azurfa da kadara bi misali ma da kwatankwacin su ma'ana kowane bangare ya fitar da wannan din a zo a canza bai halatta ba kowanne sai dai a ware shi wala mu'akharun haka nan bai halatta a canji da jinkiri ba canji da jinkiri shine maganar mu na yanzu shine riban nasa'i din a ce kai naka yana wuri kaza ni nawa yana wuri kaza yanzu mu kulla canjin in cinikin ya tabbata sannan je in dauko nawa ka dauko naka mu haɗa mu bayar bi halatta ba dole sai idan akwai hannu da hannu Na.
kuma yace wannan jinkirin fa lau galabatan ko da da rinjaye ne misali ni ga shago na a tsallaken nan kai ga shagonka ina da dirhamai a shago amma yanzu motoci ba zai yi a wuce ba ko ana aikin kwalten nan an ce a ba su minti biyar ko minti goma kafin a gama ni yanzu in karɓi naka in ce bari in an gama in tsallaka kaga yanzu wannan jinkirin ai galaba ne rinjaye ne rinjaye na aka yi ko ana ruwa ne ko wani abu ne gindaya ko wani dalili da yasa ba zan yi ɗauko yanzu ba sai a ce bai halatta a kulla wannan canjin ba ba wai jinkirin sai ya zamo da zaɓin ka ba ko da rinjayen ka aka yi dole ne a jinkirin bai halatta ba au karuba ko da ainihin gurin yana kusa in je mu a furkacin tare da rubuwa ne bai halatta ba yanzu misali mu kulla canjin a nan sai in ce yanzu abin da za a yi ka dinaran naka bari shigan ɗauko ma dirhaman to kaga ai ɗan kusancin kaɗan ne ɗan rabuwan kaɗan ne amma in je mu a furkacin tare da rabuwa ne bai halatta ba sai dai idan mun kulla canjin idan na karɓi nakan zan ce tashi mu shiga in baka nawan mu haɗu tare amma ma furkacin tare da rabuwa in karɓi nakan mu rabu sannan ɗauko ma to komin kusanci inda zan ɗauko bai halatta ba. Sai dai in ɗauko ganawa gana ka yadan biyadin ɗin kenan. Ƙwarai kuwa, au ƙaruwa ma furƙacin kenan. Au aqdul wa wakkala fil qabdi yace ko ko ma ƙulla canjin sai ya wakilta wanda zai karɓa shi ma bai halatta ba. Yanzu misali mun ƙulla canjin nace ga dalolin nawa zan turowa ne zai karɓa min nairan biyalarta ba. Ka wakilta mai karɓa biyalarta ba, sai ce ne, illa bi hadratin wakilihi, sai dai da wanda za ka wakilta ɗin yana nan tare da kai, yaronka ne, shi yake riƙe da jakan kuɗinka idan ka ba da nakan zai ka ce wani karɓi. To wannan ya zama kamar yadan biyadin. Amma in dai ba tare kuke ba, yaron yana can an gama zai zai karɓa sai wuce biyalarta ba. illa bi hadrati muwakkilihi sai je a halarcen wanda ya wakilta shi wannan wakilin da zai karba aw gaba naqdu adihima wa dala ko kuma kudin ɗayan su din ya baku wa dala ko bakuwan yayi tsawo shi ma canjin bai halatta ba ka zo za a yi canji kace wallahi kudin nawa yanzu yana cikin ainihin akwatin nan ko ban ga inda mukullin yake ba to yanzu ya ai sai an gama sallan juma'a an dawo sannan za a kawo mukullin mu bude kaga gaba naqdu adihima kenan kuma wa ɗalibi halatta ba. Auna ƙudahuma ko kuma kuɗin nasu gaba ɗaya baya tare da su, shi ma kuɗin shi yana cikin wanda market, kai ma naka yana cikin kasuwan gwaza ɗin nan. Sai wai ku ƙulla canjin in kasuwar ta tabbata ka je ka ɗauko naka ya ɗauko nashi a zo a yi biyadin biya halatta wadan ai an samu jinkiri bayan an ƙulla. Aha. Audi dainin ko kuma canji da bashi. in ta'ajjala idan bashin ya jinkirta. Misali, ina bin ka dinari goma, kana bi na dirhami ɗari, kowa yana bin kowa bashi. Ni yaushe ne ranar biyan naka sai na ce sai watan gobe, kai ma yaushe ne ranar biyan nawa sai ƙarshen wata, kaga kowanne lokacin biya bai yi ba. To a yanzu mu kulle canji bai halatta ba. In ce yanzu malam Rabiu dirhami na ɗari da nake bin ka ka ɗauke shi a maimakon dinare goma da kake bi na to yaushe ne ranar biyan kowanne bai yi ba ka ga an samu canji da jinkiri saboda a haƙiƙa canjin ba zai ba sai ranar biya ya yi yanzu kawai mun kulle alƙawarin canji ne sai ranar biya ya yi ne sannan za ka ɗauki nawa a maimakon naka ka ga an samu jinkiri daga yanzu zuwa kafin lokacin biyan biyalarta ba. Komai ba ba kima muke yanzu kawai riban na sa'i ne ya ramta wannan. shi yasa yace in ta'ajjala kaga mafhumi da a ce lokacin biya yayi ya halatta mu yi wannan zamiyar ina min ka dinari goma yau ne dama ranar biya kai ma kana bi na dirhami ɗari yau ne ranar biya to zai yiwu ka zauni nawa a maimakon naka saboda me saboda an samu yadan biye tunda dama yanzu ne lokacin biya naka ma yanzu ne lokacin biya yanzu muna yin wannan zamiyar kamar na baka nawa ne na karbi naka yawwa shi yasa ya ce in ta'ajjala idan babin ya idan bashin ya jinkirto kuma jinkirin wa in min adi ma ko da daga ɗayan su ne shi ɗayan lokacin biya yayi ɗayan ne lokacin biya bai ba to har haka ba zai wa kulla canji ba tunda wanda lokacin biya bai yin ba ai har yanzu canjin bai kullu ba sai lokacin biya yayi sannan za a kaddara cewa to yanzu an samu wannan mukasatin sai mu ce bai ba saboda duk ana kula da riban nasa'i in ka lura manzo Allah kullum yana tsanantawa yadan biyadin yadan biyadin to wannan yadan biyadin din shi yake amfani a nan idan lokacin biya bai yi ba aka kulla ainihin wannan zamiyar kaga ba samu yadan biyadin ba tunda lokaci bai yi ba kai bai hau kanka ka biya ni ba ni ma biya hau kaina in biya ka ba mun kulla canji sai lokacin yayi sannan aka samu wannan yadan biyadin daga yanzu zuwa lokacin an samu riban nasa'i bai halatta ba eh eh kafin lokacin da yana da kuɗi ba zan biya shi ba zai yiwu ka biya shi yanzu da za ka ɗauko kuɗin ka biya shi shi ma ya ɗauko dirhaman ka ya biya ka yanzu ai kun riga kun yi ta'ajil ɗin abin da yake ainihin mu'akar ko ai ya halatta to yanzu ai ka mallaka shi ma ya mallaka to yanzu kaga ba zancen bashi yanzu kuma canji za ku yi sai ku kulla canji tunda abin gashi nan a hannunku an samu yadan biyadi mun gane wannan na'am to ga wani auni rahamin ko kuma canji ga abin jingina shi ma bai halatta ba yanzu misali na baka jinginan dunkulen gwal ɗina na karɓi bashi a wurinka sawa'un ko na dawo da bashin ko ban dawo da shi ba yanzu wannan gwal ɗin aina wani jingina a hannunka ko ko da na zo sai muka haɗa nan makaranta sai ka ce da Allah wannan gwal ɗin naka kilo biyar in ka yadda zan canza ma da ainihin dirhami ɗari. To, ka ga gwal ɗin yana wajenka, sai na ce na yadda in ka ɗauko dirhami ɗari ka ban a maimakon wannan gwal ɗin shari'a sai ta zo ta ce bai halatta ba a samu yadan biyadin ba. Aka ce, "Ah, to ai abin yana ne sai mu ce to ai yadan biyadin na canji aka ce, wancan yadan ɗin na rahan ne, wancan karɓan da kai ɗin ka karɓe shi a matsayin jingina ne, wannan karɓan jinginan ba zai a karɓa na canji ba, sai in kana so sai ka ɗauko shi ka kawo. Idan ka kawo, kaga ka kawo ka dawo da abin jingina ya zamo yanzu an gama jingina. To tun da an gama jingina za mu iya canji kuma sai in ɗauka in baka sai in karɓi ainihin naka ɗin. Amma wancan karɓan jinginan bai yi a wannan karɓa na canji ɗin ba. An wadi'atin ko kuma ajiya, ya baka ajiya kun haɗu a wani waje abin ajiyan ya ce yana so ya canza to bi halatta kai ɗin ka canji wannan abin ba tare da abin a take ba. Da shi abin yana hannun kan ka karɓan za ka bayar sai mu ce wancan karɓan ba karɓa ne na canji ba ba zai amfani a wannan yadan biyadin ɗin ba sai ka ɗauko shi sannan a zo a yi wannan ainihin yadan biyadin ɗin.
amma in sai ya bari Kamar yasiya.
ya kawo ajiyar mota Mhm. A wannan mota bai shiga wannan aini muke magana da kuma ainihin ɗa'a.
ajiyar bulo Eh, ajiya ya bani Eh.
bayan wata ɗaya zai zo eh, eh, eh, eh.
zuwa sai muka zo muka ci za ka ba shi da kuɗi fari ba wannan zai halatta amma idan wani jeran ne ko wani shinkafa ya ce yanzu abin da zai mara rabi jeran nan na na maiduguri ka ban shinkafa kwano goma a maimakon jeran sai mu ce bai halatta ba saboda me saboda an ce dole sai yadan biyadin wancan karban da kai karba ne na ajiya ko karba na jingina yanzu kuma canjin da za ku yi din ina jeran babu shi bai halatta ba dole sai ka ɗauko jeren ka kawo ka ba shi wannan matsayin ajiya ko jinginan ya ƙare ya zama jeren shi gashi ya zo sai ku canji kuma da shinkafa. Ya ainihin karɓan muke magana biye dalilin wancan karɓan da wannan sai ya daidaita. Au, mustajirin ko kuma ya karɓa haya ne, ya karɓi dunkulen gwal ɗin naka haya tun da dama yana hayan kayan ado. Ya zo yana buƙatar zai canza to bi halatta ka canza da wancan karɓan ba. Au ariyatin ko aro ka karɓa bayan ka karɓi aro sannan aka zo za a yi canji to bi halatta ku canza a yi amfani da wancan karɓan na aron ba ka ga anan ma duka sai ya ce ga'ibin idan abin yana fake. Amma idan ka ɗauko abin ka kawo shi gashi nan ka ga an gama da wancan ko aro ko haya ko ajiya ko jinginan tunda ka kawo abin ai an gama da wancan karɓan da ka yi to yanzu kuma sai ku ƙara ƙulla canji sai ka bashi ya baka.
na'am Mun gane? Kama sujin, kaman abin narkawa, wato akwai ainihin abin da ake cewa a kibru, akwai masu, akwai maskuk, kowanne daban ne. An ce kibru shi ne ainihin dunkulen gwal ɗin yadda ainihin aka ɗauko shi ba a narka shi ba. Idan aka ce masu kuma wanda an riga an narka shi amma ba a ainihin yanka shi ya zama ƙarfen kuɗi ba. idan aka ce maskuk kuma an riga an yanka shi ya zama karfen kuɗi saboda in ya zama karfen kuɗi hukuncin shi ba zai zamo da ainihin narkakke ba shi narkakke ainihin matsalan bimisilin ɗin shi da awu ake ganewa za a je a ɗaura wa sikeli ne ya zama daidai shi maskuk ko da adadi ake ganewa ka gane in ka ba da adadi ya baka wannan adadin to shi ne ya ce kama sugin gusiba kamar narkakke na'am da gusiba aka kwace wato gurin karatu ne mai zurfi na'am idan aka ce wannan gol ɗin masub ne ma'ana an narka shi ya zama ko sarkan gol ko dai gashi nan dunkule ne amma a narke wannan kuma aka ce maskuk ne gashi nan an kera shi an yanka shi ya zama karafunan kuɗi to akwai bambanci mun gane akwai bambanci na mutumin da ya kwace wa mutum masuk da kuma maskuk idan masuk ne an narka shi gashi nan ainihin wannan gidan tabaran ne amma na gol sai ya kwace ma to yanzu da ya kwace ma idan ka kawo ƙara wajen hukuma wannan abin naka dole shi za a kwato a baka ka gane amma idan maskuk ne dinaranka ne ya kwace ma dinare goma wani irin dinare ne muhammadi ne guda goma in ka kawo ƙara alkali zai ce ka kamar dinarin shi goma kowane iri ko a ina ya ɗebo dinare goma ya kama shi kenan duk ɗaya ne mun gane tunda wannan dama ƙerarre ne dinare bai fi dinare ba amma shi masu kan dama ai shi kaɗai ne dole shi ɗin zai kama amma shi man ya yi kotu zai haka a to ai ban zo kan fokin ba ina so ku fahimci dai wannan wato karatun ba zai hau kan ainihin memorin ka ba sai ka fahimci wannan shi wannan masu ainihin shi in mutum ya kwace dole ainihin nakan za a kwato a baka abinka in yana nan shi masu ba misili ba ne shi ko masu misili ne tunda misili ne ko wani aka ɗauko yanzu misali mutum ne ya kwaci geranka kwano goma yanzu ina aka zuwa shara za ce kama geranka in ya kawo alkali ba zai ce shi ne geran da ka kwata ba ruwanmu kowane gero ya kawo an je irin naka ne shi kenan amma idan masuk ne ya kawo wani masuk ɗin ba shi ba ba zai yi ba dole ainihin naka za ka karɓa baka mun gane wannan ba to yanzu a nan shi ne sai ya yi tashbihin wannan da karatun baya karatun baya mun ce ko rahan ne ko wadi'a ne ko mustajir ne ko ariya ne ba zai yiwu in je ga'ib ne a yi canji ba dole sai an halarta da shi ko to shi ne ya ce kama sugin gusiba kamar narkakken gol ko azurfa gusiba da aka kwace wa mutum wani ne ya kwace ma yana hannun shi yanzu ina abun yana can a ɓoye sai ka zo ka ce kai yanzu in abun ka ya samu ma kana so ka canza ne sai yace canzawa za ka yi eh to yanzu nawa za ka canza min in baka canjin shi wanda ya kwata din abin yana hannun shi amma bai kawo abin ba sai ya ce nawa za ka canza an baka canjin sai mu ce bai halatta ba wancan karban da ya yi karba ne na kwaci wannan yadan biyadin din kuma yadan biyadin ne na canji dole sai ya ɗauko abin ya kawo idan ya kawo ga abinka ya zo hannunka sai ku kulle kuma wannan canji mun gane wannan wannan a matsayin masuk kenan to yace masuk din illa an ya zaba sai dai idan ya riga ya bar hannun shi ya bata mun gane to tunda ya bata a hannun shi ko kai alkali aka ce wane ne ya kwace wa wane abin shi kaza in ka ce kawo abin ya bayi ya ka ce abin ya bata ya bata kuma aka bincika da gaske abin ya bata me za a yi fa kimatu ko kai mani kimatu dole zai biya kima kiman kuma in ka lura da maskuk za a yi kiman yanzu masuk ne ya batar sai mu ce to yanzu kiman shi a kuɗi nawa ne ya ce kiman shi a kuɗi zai kai dinari ishirin kaje yanzu ya tashi a masuk ya koma maskuk mun gane zancen ya koma maskuk to tun da ya koma maskuk ya juzu yanzu anan tun da maskuk ne sai ya halatta ku yi canji din tun da yanzu abin da kake bin shi din ai ba masugi ba ne ba ainihin abin ka zai kama maskuk zai kama to tun da maskuk ne shi ko misili ne kowanne aka ɗebo aka kawo duk ɗaya ne sai a kulla canji mun gane shi ce kalmaskuki muna gane zancen kaman kuma inda a ce dama ainihi abin da ya kwace din ba masuk bane maskuk ne dama dinarai ne ya kwace ma guda goma ka kawo ƙara ana ƙoƙarin a kwata ma ya kama dinaran ka sai ka ce zaka canza sai ya canza ga dinaran ya kawo ba ainihin nakan bane sai ya canza wannan ya halatta to ga inda matsalan yake yace wala tasdiqa fihi kwata kwata shari'a ba ce yadda da gaskatawa cikin canji ba ma'anin gaskatawa kawai mutum ya kawo ce gashi nan dubu kaza ne ka ce shi kenan ka gaskata shi biya kowaye ya baka dole sai ka kirga saboda canji ba zai kare ba sai an kirga yanzu misali mutum ne ya ɗauko guda ɗari ya ce mara bi ga nan guda ɗari ne sai baka kirga ka ce shi kenan ka sa aljihu ka tafi gida sai ka gashe guda tamanin ne ka zo ka ce baka yadda ka ga yanzu canji bai kare ba canji canji bai kare ba ka ga an samu wannan jinkirin bai halatta ba saboda haka wala tasdiqa kowaye ya baka bai halatta ka gaskata ba dole sai ka irga Haka yanzu wani ya ba kuɗi ma ka tsaya ka ce za ka irga ba ka yadda da ni ba ne ba yanzu aka irga ka so bai halatta ba.
Ana ba wasu ya gaskiya.
Kwarai, ce kowaye ba ka irga ba, kwarai. Ta ga nan ba canji yake magana ba, ya ce to wajen wajen bai halatta a gaskira rashin halittin gaskata ya ce kal mubadalati. Kamar mubadala ko da canji na ainihi ɗin za ku yi dole ne sai bai halatta a gaskata ba sai ka irga. Fi naɗadin ko a cikin naɗar ka je ki auɗa amin ko a abinci. Misali ka zo canjin abinci ne, sai ka ce da Allah wane ina da gero na buɗe da shinkafa kwano nawa zaka canza min yace eh to za mu baka shinkafa kwano 20. Sai ga geron ka kawo kwano nawa ne geron na kwano 40 da halatta ya karba haka dole sai ya juye ya kirga an tabbatar da 40 din. Shi ma ga shinkafan nan kwano 20 ne muka auna bi halatta dole sai an auna an tabbatar. saboda a ya zama canjin an gama shi a yanzu kar a je kura ya biyo baya a zo a tare canjin an samu jinkiri bai halatta ba wa qarjin haka nan rance mutum ya baka rancen kuɗi bai halatta ka gaskata wai dan saboda rance ne ba yana baka dole sai ka irga wa mabi'in da ajalin abin siyarwa zuwa ajali ka zo an siyar ma abu ainihin bashi sai lokaci kaza zaka biya kasancewan bashi ne bai halatta ka karba ba sai ka irga wa mu'ajjalin qabla ajalihi hakanan da abin da aka gaggauto kafin ajalin shi misali kana bin shi bashi kafin lokaci ya dauko abin ka ya biya ka to bi halatta ka karba ba dole sai ka irga wa'annan guraren gaba ɗaya gaɓoɓi ne wanda akwai tuhuma na cewa mutum zai iya karba saboda taimakon da aka mar amma duk da haka bi halatta ba sai ka irga kaga ko a zamani ai yan zamani sun fi mu gaskiya yanzu in ka je banki har a rubuce za a ce kar ka wuce kankanta sai ka irga saboda in baka irga ba komai zai iya faruwa o da dole ne in ka karbi abu dole ne sai ka irga kafin ainihin shari'a ta halitta to ka ga wannan duk babi ne na riba wanda kawai mutane suna ganin kaman halal ne wani ma yana ganin kaman ma wani kyautawa ne hawa ne tsakani na da kai kuma sai na irga ba ni kawai ya karbi abu ya tafi